الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haɗuwa a wannan yammaci na asabar a yau muna 23 ga wata na sha'aban shekara ta 1446 hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda ya dace wa 22 watan biyu miladiya ta 2025 da izinin allah subhanahu wa ta'ala wannan zai zamanto mana darasi na 14 a cikin littafin sahihu siratin nabawiyya a sati da ya gabata mun tsaya daidai gabar da malam yake bayani akan cewa bayanai waɗanda aljannu suke samuwa daga sama kahin a kai matakin da ubangiji subhanahu wata'ala ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka sha makance su aljannu game da labarin sama yau za mu tashi safaha ta 84 mali ce babu kaifiyati bad'il wahyi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa dhikru awwali shay'in unzila alaihi min alqur'ani alazim wannan babi ne malan yayi shi sukutum da guda wanda zai mana magayani akan abin da ya shahi kaifiyatu bad'il wahyi yaya wahayi ya fara sabko wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan qur'anin da yake gaban mu ya sabka a tsawon shekara 23 to farkon wannan wahayi ne ya faru sannan mali ce wa zikru awwali shay'in da ambata abu na farko wanda unzila alaihi wanda aka safkarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min alqur'ani alazim na daga alqur'ani mai girma kenan malam zai shiga bamu bayanin yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fara amsan abin da yake wahayi kuma a wani yanayi sannan kuma me ya fara safka malici kana zalika walahu sallallahu alaihi wasallama min al'umri arba'una sana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wahayi ya fara sabka a gare shi bayan ya yi shekara arba'in a duniya yana iya da shekaru guda arba'in wanda kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗabi'antar da sabkar da wahayi mafi yawa ga annabawa a lokacin da suka kai wannan shekaru shine mala'ana yake cewa a ƙasa yace qultu هذا هو الصحيح عند أهل السير والعلم بالأثر yace wannan magana ta cewa manzon iya da shekara 40 aka fara yin wahayi zuwa gare shi yace shine magana ingantacce a wajen malaman sira da ma'abuta sanin tarihi yace kama qala as-suhaili wa huwa qawlu ibnu abbas kama fil bukhari ba'atha aw bu'itha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam li 40 sana an aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a lokacin da yake da shekara arba'in shi yasa wasu daga cikin malamai suke cewa kusan shekaru ne wanda idan dan adam ya kai su to kusan komi na halittar gangan jikin shi a lokacin ya cika yanzu duk abin da zai biyo bayan arba'in to sai dai a rika gangarawa a yi baya amma zancen a rika hawa ya kare kenan dole za ka wuta daga cikin layin matasa ka zamanto daga cikin ashiyuh ko kuma ar-rashidin karshe ne ka tiki a kan cewa tsuha ya zo maka sai ke caka famakasa bi makkata salasa ashara sana mazala ya yi shekaru guda goma sha uku a garin makka yuha ilaihi ana yin wahayi a gare shi summa umira bil hijirati sannan aka umarce shi da yin hijira yana wani bayani yana can kasar littafi yana kasa hashiya sannan aka umarce shi da yin hijira ya ce fahajara sai ya yi hijira sallallahu alaihi wasallama yake cewa ashira sinin a inda ya hijira kenan can kuma ya shekara goma can ya yi sha uku nan ya yi goma idan ka haɗa za su baka shekara ashirin da uku wa mata wa huwa ibn salasin wa sittina sana annabi muhammad sallallahu alaihi ya rasu a lokacin da yake da shekaru sittin da uku haka abubakar siddiq shi ma wannan shekarun ya mutu to shine mala ne yake cewa da yake da an fara yi wa manzala sallallahu alaihi wasallam wahayi a lokacin da manzala yake da shekara 40 to kaga gumurzun da za a yi dan adam har ya kai zuwa shekara 40 kamar kusan duk wani halin shi la'alla zai iya bayyana a cikin al'umman da yake rayuwa a cikin shi to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a matsayin mutumin kirki a tsawon shekara 40 nan bai taba ma kowa ƙarya ba bai taba ha'inta kowa ba bai taba yaudaran wani ba mutum ne wanda yake duk wanda ya kusance shi sai ya ji cewa yana son shi kuma yana kaunar shi sallallahu alaihi wasallam maliki ta warawal bukhari an aisha radiyallahu anha annaha qalat aisha Allah ƙarar da agare take cewa awwalu ma budi bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min alwahyi ar-ru'ya as-sadiqa ta ce farkon abin da aka fari annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi na abin da ya shahi wahayi ta ce an ru'uyar saliha au sadiqa abu na farko da ya fara gani shine maholiki wanda yake na gaskiya an ru'uya as-sadiqa ta'ani an ru'uya as-saliha sai ya rika ga maholikin abubuwa masu kyau masu kyau ta bangaren abin da ya shahi bautan Allah subhanahu wataala ba harkan da ya shahi kirkirar rayuwar duniya ba ya ce fi naumi a cikin barci yake ga haka fakada la yara ru'ya illa ja'at mithla falaki subhi manzala sallallahu babu wata mahalki da zai yi face wannan mahalkin sai ya ganshi ya zo mithla kwatankwacin falaki subhi haske irin na sahiya kenan yanda ya ganshi a mahalkin nan haka an aka wayi gari zai ga wannan abin da ya gani a mahalki yana faruwa a gaban idan shi abu kaza abu kaza abu kaza abu kaza kuma nagartattun abubuwa wanda da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fara kaga wannan shi ne gaba na harko da malin ya ambata cewa daga maholiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara amsan abinda ko kuma tahayya kamar Allah yana shirya shi yana kimtsa shi saboda ya amshi sako wanda yake na annabta sai aka fara yi mishi daga maholiki yanzu bayan wannan summa hubbiba ilaihi al-khala' sai aka soyantarwa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da keɓanta sai zama to duk inda aka haɗuwa irin ta jama'a to da wahala a same shi ana sallallahu Alaihi wasallama mafi yawa za ka same shi ya yi ya keɓance ya keɓance yana tunani game da ubangiji shi subhanahu wa ta'ala duk da cewa a lokacin ba a safkar mishi da wahayi ba sun mahubbi ba ilahi alkhala fa kana yakhlu bi ghairi hira mazala yana tahiya wani dutse da ake da shi da suna gharu hira wani kogo na hira fayatahannasu fihi ay fayata'abbadu fihi sai ya zauna a cikin wannan kogo yana bauta wa Allah subhanahu wataala shine ma'ana at-tahannus duk da cewa malam zai zo magana akan asalin kalmar daga ina take me yake da alaka da ita da sauransu amma anan abin da ake nihi da at-tahannus shine at-ta'abbud bauta kenan manzo Allah sai rika bauta wa Allah al-layaliya zawatil adadi wasu darruka ko kwanaki ma'abuta adadi kenan yi wasu kwanaki qabla an yanzi'a ila ahlihi yanzi'a ma'anahu yarji'a kahin ya koma zuwa ga iyalin shi kenan zai kwanaki a wannan wajen wa yatazawwadu lidhalika sannan wannan zaman da zai yi a cikin wannan kogo na hira mazalla yana daukan guzuri ya tayi tare da shi idan tayi da wannan guzuri sai amfani da wannan guzurin har iya kwanakin da zai zauna a cikin wannan kogo bayan sun kare summa yarji'u ila khadija sai ya komo zuwa ga Khadija bintu Khuwailid Allah kada yarda a gare ta fa yatazawwad li mithliha sai ya sake daukan kuma wani guzurin na iya kwanakin Allah da zai je yi mazala yana cikin wannan yanayin hatta ja'ahu al-haqq wa huwa fi ghari hira a cikin wannan yanayin har sai da gaskiya ta zo mishi yana cikin wannan kogo na hira me ya zo mishi malai ce mazala ke ta faja'ahu al-malak sai mala'ika zo mishi faƙala sai mala'ika lokacin da ya zo wajen mazala ca yake mashi ikra ya ce mashi ikaratu ko kuma karanta ƙala ma annabi ƙari mazala ya ce ai ban kasance ba mutum mai karatu ko mutumin da iya karatu ƙala fa aka zani mazala yake cewa sai mala'ikan nan ya kama ni jibril kenan fa gaɓa ni sai ya rukunkume ni ko kuma ya lullube ni hatta balaga minnil jahad har sai da ya kai ni makura a wajen ƙoƙari kenan ina jin nau'i na takura a dalilin gumtsenin da ya yi saboda ya ce mai ikara ni kuma na ce ma ana biƙari sun ma'arsala ni sannan mala'ika jibril sai ya saki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam faƙala sai ƙara ce mushi karo na biyu ya ce mushi ikara ya ce karanta ikaratu kultu manzala yake cewa ma ana biƙari ya ce ban kasance mai karatu ba fa a kaza ni sai mala'ika ya kama ni fa gatsa ni a saniya ghattani ma'anahu asarani wa dhammani kenan ya kama ni ya rukunkume ni ya matse ni a karo na biyu yace hatta balagha minni al-jahd har sai da ya kai makura game da ni kokari na cewa kenan ya shiga cikin wani hali na takura summa arsalani yanzu wannan a karo na biyu ya sake shi kuma summa qala sai ya sake ce mushi a karo na uku iqra yace ikaratu fa qultu mazalaka ta sai nace ma ana biqari fa akhadhani fa ghattani thalitha ya sake rukunkume ni ya matse ni karo na uku hatta balaga minni al-jahd yace har sai da na kai matukar wahala a tare da shi tuku hallo sai sake ni summa arsalani sai sake ni fa qala a lokacin sai malaika jibril yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ka karanta sunan ubangijinka wanda shine ya halicce ka shine ya halitta khalaqal insana min alaq ubangiji su ya halicci ɗan adam daga abin da ya shahi guda ko kuma ɗugu na maniyi zuwa jini zuwa tsoka zuwa kaza ikra wa rabbukal akram ikaratu ubangijinka shine mafi karamci shine mafi girma wannan ubangijin naka shine allazi allama bil qalam shine ya sanar da ɗan adam rubutu sannan kuma da abin rubutawa a karan kanshi allama al insana ma lam ya'lam ubangijin da ya sanar da ɗan adam abin da bai sani ba waɗannan su ne ayoyi guda biyar wanda suka fara safka a cikin alkur'ani mai girma a kan magana wadda ta rinjaye a cikin maganganun malamai kenan kaga wannan shine farkon fara wahayi zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu wahayi ya safka manzala sallallahu an karantar da shi cewa iqra bismi rabbika alladhi khalaq har zuwa karshe har zuwa karshen aya biyar manzala faraja biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya dawo da ita ita wa ita wannan ayun da aka karanta mushi yarjifu fu'aduhu zuciyar shi tana raurawa yana zuciyar shi tana cikin wani hali na tsoro fa dakhala ala khadija sai ya shigo wajen khadija bint khuwailid matar shi kenan fa qala sai manzo Allah yake cewa zammiluni zammiluni alillibe ni alillibe ni ko kuma arihe ni fa zammaluhu sai aka rihe shi hatta zahaba anhu alwara anhu arruhu har sai da wannan furgicin da yake tare da shi ya tafi ya bar shi saboda ya shiga wani yanayi wanda ya ga wani abin da bai taba gani a cikin rayuwar shi ba kuma bai taba jin labarin ba ma wani wanda ya ga irin wannan shine kenan hatta zahaba anhu ar-raw'u fa qala li khadija sai manzo Allah yake ambata wa khadija wa akhbaraha al-khabar ya labarta mata labarin abin da ya gani sai yake ce mata laqad khashitu ala nafsi yace wallahi khadija na jiyewa kaina tsoron abin da na gani sallallahu alaihi wasallam wani abu ne wanda ban taba gane shi ba fa qalat khadija sai khadija take fada a cike da sika da yarda da kai da yarda kuma da wannan manzo da wannan mijin nata sai take cewa kalla tace a aha ya ma'aikin Allah ko a aha ya Muhammad abshir kai albishiri ko kuma albishirinka ko kuma kare zaman to maka abin tashin hankali fa wallahi ina maka rantsuwa da Allah la yukhzika Allahu abada har abada irinka Allah ba zai tozartar da kai ba ba zai kumyatar da kai ba ba zai sanya ka cikin wani yanayi na wahala ba sai da ta mushi rantsuwa da Allah ta ce kai mutum mutumin kirki ne innaka la tasilu rahima ta ce kana sadar da zumunta zumuntanka kana kokarin kiyaye su wata wa wa tasduqul hadith sannan kuma kana gaskiyan zance duk maganar da zaka faɗi gaskiya ne duk wanda zai mu'amalace ka to zai ga gaskiya tana tahiya da kafafuwanta sannan wa taqrid dhaifa kai mutum ne mai amsan bakoncin baƙi idan ka ce takri yani diyafatuhu yadda yake amsan abin da ya shahi baƙi sannan wa tahmilul kalla wa tahmilu alkalla sannan kai ne kake jibintan alkalla yani attakali asaqila yauni wanda suke da yani ayyuka na wahala masu yauni tahmil kai ne kake ɗaukansu wani wahalan na wani ne ma kai za ka yi za ka yi gammo ka yi maɗaukiya gaba ɗaya ka ɗauke shi haka ne halinka haka ɗabi'anka yake wa taksibul ma'adum aka kuma kai ne mutumin da kake samawa mutumin da yake talaka abin da zai ci ka mushi ƙoƙari iya ƙoƙari wa tu'inu kuma kana taimakawa ala nawa'ibil haqqi akan duk abin da yake gaskiya ne za a samu kana goyon bayan shi waɗannan su ne abubuwan da khadija ta wasafta mijinta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi to a wannan yanayi yake cewa fantalaqat bihi khadijatu yanzu khadija bayan an kare wannan jawabin ya bata labarin abin da ya gani sai ta ga cewa ya kamata wannan abin da ya ganin na aje a jiwo menene saboda wani abu ne wanda yake sabo sannan kuma shi in a cikin al'umma wani mutum ne dama na daban kenan duk wani abin da zai zo ya faru da shi a cikin rayuwa yana nuni akan wani abu sai ta dauke shi ta tsaye da shi wajen wanda ya san littafin ahlul kitab yace fa zahabat bi sai ta tsaye da shi hatta atat ala waraqa ibnu nawfal ibnu asad ibnu abdul uzza ibnu ammi khadija akhi abiha ta tahi da shi zuwa ga waraka dan naufal dan asad dan abdul uzza sannan kuma ibnu ammi khadija dan baffanta ne me ake nihi yace ai akhi abiha shi kuma dan uwan babanta ne kenan shi waraka shine am am dama dan uwan baba to shi kuma misali a ce wan me kake kira shi wan baban khadija dan shi a ce shine waraka misali shine ibnu am sai ce wa kana wa kana mra'an qad tanassara fil jahiliya mutun ne wanda a da ya kasance yana bin addinin nasaranci wa kana yaktubul kitabal ibraniya kuma yana rubutu irin rubutu da harshe na ibraniyanci eh harshe na ibraniyanci fa yaktubu min al injil bil ibraniyati ma sha Allah an yaktuba zai dauko littafin injila ya rubuta da harshe na ibraniyanci abinda Allah ya so ya rubuta wa kana shaykhan kabiran qad amiya kuma dattijo ne babba kuma ya makabta ma ya makabci kenan suka je ma mutum ne wanda yake dama ya latijin da shi a karan kanshi an tsufa fa qalat lahu khadija sai khadija take cewa waraka yabna am ya kai dan baffana isma' min ibn akhika ka saurari dan dan uwanka abinda zai baka labari fa qala lahu waraka yabna akhi sai shi waraka ibn nawfal yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya kai dan dan uwana yake cewa akhbirni ka bani labari akhbir a maza tara ba ni labari me kake gani me ka gani fa akhbarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a sai manzo Allah ya labarantawa waraka duk abin da ya gani fa qala lahu waraka lokacin da waraka ya ji abin da manzo Allah ya ambata sai ya ce hadhan namusu alladhi kana yanzilu ala musa yace ai wannan shine annamus annamus shine sahibu sirr wanda yake ɗauke da wani sirri na daban wanda yake sabbuwa wajen annabi Musa wanda shine mala'ika Jibril yace malaiku wal muradu huna annamus yace Jibril alaihi salam kenan Jibril alaihi salam wannan Jibril ne wanda yake sabkowa wajen annabi Musa shine yazo wurinka kai tsaye shi da yake ya karanta littafin Allah kitabi ya san akwai annabin dama zai zo kuma abinda aka wasafta mishi nan tak wannan annabin shine shi yanzu tun ya shiga tsinkayen irin gwagwarmaya da za ta faru sai ke cewa ya laitani biha jaza'an ya ce kai tuna ina ma a ce ina cikin mataki na abin da ya shahi sarmantaka ya ce bai zamanto a ce matashi ne ni ya ce laitani a kunu hayyan ya ce ina ma a ce zan kasance a raye iz yi huriju ka ƙaunuka a lokacin da mutanenka za su hudda ka daga cikin garin madina garin garin makka afwan lokacin da za a kore ka daga makka ya ce ina ma a ce ina raye shi warƙa yake faɗi saboda a lokacin ma ya latijanta kuma har ya makabce faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mazala sai yake cewa waraka awa mukhriji yahu kenan yanzu hudda ni za su yi daga cikin wannan garin faƙala sai waraka yake cewa na'am yace kwarai da gaske hudda ka kamar an hudda ka saboda lam ya'ti ahadun bi misla bi misli ma ji'ta bihi illa udiya babu wani mutum da zai zo da irin abin da ka zo da shi face sai an mushi kiyayya sai an nuna mashi ba haka nan ba gaba ta kowane bangare illa udiya sai ce wa in yudrikni yawmuka an sumuka nasran mu'azzaran yace wallahi in dai Allah zai riskar da ni ranan da zaka bayyana yace wallahi zan agaza maka zan taimaka maka taimakawa mai karhi mu'azziran ya'ani qawiyan zan baka taimako mai karhi wannan shine abinda waraka ya ambata wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana cikin haka sun mallam shab waraka an tufiya ba a ɗan ɗauki lokaci ba sai Allah ya amshi ran waraka ibn naufal shi ne kaga dama a ce yana kukan zici akan cewa ya laita ne kuntu biha jaza'an idh yukhrijuka qaumuka sannan wa fatara alwahyu fatratan yanzu bayan haka ya faru sai wahayi sai yanke daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wani lokaci hatta hazina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama haznan har sai da manzala sallallahu alaihi wasallam ya yayi bakin ciki bakin ciki ana malika ta fi ma balagana a game da abin da ya zo mana inji ibnu shahab ne wannan kenan manzala yayi yayi hanyoyin tarihi da aka rawaito kenan manzala sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin hali na damuwa yake cewa haznan gada minhu miraran kai ya taradda min ru'usi shawahiqil jibal yanayin da ya gani da irin halin da ya shiga har sai da ta kai shi matakin da ya shiga cikin damuwa ya ga wani abin da bai taba gani ba sannan kuma ga yanayin da babu wani wanda zai iya ƙara mishi bayani mai ƙarin bayanin dama waraka ne kuma shi ma Allah ya amshi amin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da ta kai miraran so da yawa yana tahiya ya taradda min ru'usi shawahiqil jibal yana tahiya dan ya kai kanshi zuwa ga saman kololuwan abin da yake duwatsu ya zaman to kamar ya rasa ma rayuwar shi ya taradda kamar ya gangaro daga cikin wanda saboda yanayin da yake cikin kumci a lokacin fa kullama awfa bi dhirwati jabalin likay yulqi nafsahu tabadda lahu jibril duk lokacin da ya tahi dutsen tsaye in ya hau can kololuwa awfa yani ala wartafa'a bizirwati jabalin kenan kololuwar dutsen likai yulqi nafsahu saboda ya gangaro da kanshi ya tabadda lahu jibril sai jibril ya bayyana a gare shi fa qala sai ya ce mishi ya muhammad ya kai muhammad innaka rasulullahi haqqan kai manzon Allah ne da gaske dan me zaka samu damuwa yanayin da ya ga mala'ika jibril ya shiga cikin wani yanayi wanda ya shiga firgici sannan kuma babu wani ƙarin bayani sannan kuma wahayin sai yanki to wannan yasa kenan ya shiga cikin halin kumci har yake zuwa wancan duwatsu yake cewa innaka la innaka rasulullahi haqqan idan jibril ya hodi mushi haka fa yaskunu lidhalika ja'shuhu a dalilin wannan magana da jibril yake ba manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya samu sukuni a cikin zuciyar shi idan ka ce ja'shuhu yani alqalbu wan nafs zuciya kenan ran shi sai ya samu nutsuwa sannan wata ƙirru nafsuhu sai zuce shi ta samu tabbatuwa fayarji sai ya komo gida fa'iza tsalat alaihi fataratar wahayi idan fatara yani yanayin lokacin sabkan wahayi kuma an yi tsawo a gare shi gadali misali zalika sai ya sake komawa saman wannan duwatsu kala fa'iza aufa bi zirwati jabalin tabadda lahu jibril haka in ya sake zuwa saman dutsen nan sai jibril in aufa kenan alawar tafa ya hau dutsen ya can kololuwa bizirwatihi kenan kololon dutsen tabadda lahu jibril sai jibril ya bayyana a gare shi fa qala lahu sai ce mishi mithla zalika kwatam kwatin abin da ya hodi mishi da sai ce mishi innaka rasulullahi haqqan lalle kai annabin Allah ne da gaske ba shakka a cikin haka to shine ma ya ce hakaza waqa waqa muqawwalan fi babi ta'biri min al-bukhari haka maganan tazo maganar ce tana da tsawo muqawwalan a ina ta zo mala ya ce a cikin babu ta'abir a cikin littafin imamul bukhari sayyid bukhari babu ta'abir babi da yake magana akan bayani akan maholki tunda kaga anan abu na farko da ya fara gani shine ar-ru'ya as-sadiqa aw as-saliha mala ce qala qala jabir ibn abdullah al-ansari wa huwa yuhaddisu an fatratil wahy fa qala fi hadithihi jabir ibn abdullahi yake faɗan cewa lokacin da yake ba da labari game da lokaci na wahayi da irin yanki wanda ya yi mazala salasala yake ba da labarin baina ma ana amshi mazala ya ce yayin da ina cikin tahiya iz kwatsam sami'tu sautan mina sama ya ce sai na ji wani sauti daga sama farafa'atu basari sai na daga idona fa'iza almalak allazi ja'ani bi hira ya ce kawai da daga idona sama sai na ga wannan mala'ikan da ya zo mini a kogon hira shi ne he na sake gane shi wannan mala'ikan kuma a yayi ke ya ce jalisun ala kursiyin bai na sama'i wal arda ka duwa gani ma mala'ika jibril yana saman kujera a tsakanin sama da ƙasa ya kira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yanayi ne wanda dole mutum zai iya shiga cikin wani yanayi lasima kuma babu wanda zai maka wani bayani in ba dan jarumta wata manzala sallallahu alaihi wasallam kaga in wani ne ahe sai bikara sallallahu alaihi wasallam manzala ce faru'ibtu minhu yace sai na firgita ko na tsorata da shi faraja'tu yace sai na komo fa qultu sai na ce wa iyali na zammiluni zammiluni a karo na biyu kenan yanzu azillibe ni alillibe ni fa anzalallahu sai Allah ya sabkar ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir waɗannan ayoyi suka sake sabkowa bayan waɗancan ya kai wanda ka lulluɓa tashi ka yi gargaɗi game da ubangijinka ka girmama shi game da tuhahinka ko kuma ayyukanka ka tsarkake su sannan game da gumaka a rujza gumaka fahjur ka nisance su kuma dama manzala salasala bai taɓa bauta ma gumki ba ko lokacin kayan amshi wayi bayan wannan fahamiyal wahayi wata taba'a sai wahayi ya ɗan ɗauke kuma bayan shi sai ya komo hal da aka ci gaba da yi mishi wahayi sallallahu alaihi wasallam مالك رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتابه في مواضع منه وتكلمنا عليه مطولا في أول شرح كتاب البخاري مالك في كتاب في كتاب بدء الوحي إسنادا ومتنا ولله الحمد والمنة yace wannan wannan hadisi na Imam Bukhari ya zo da shi a wurare daban-daban sannan kuma Malik yace mun yi magana akan shi shi wannan hadisi kenan a cikin bayani na sharhin sayul bukhari a wurare daban-daban a cikin kitabu na farko wanda shine kitabu bad'il wahayi yace mun tattauna isnadan wa matanan me yasa ya kawo wannan magana abu na farko ita wannan magana la ma na cewa ya tafi saman duwatsu akwai da yawa daga cikin waɗanda suka ce ai magana ce wanda bata inganta ba alhali magana ce ingantacciya magana ce ingantacciya shi ne ce isnadan sanadin hadisin wa matanan kuma matanin hadisin ma a karan kanshi an tattauna a kanshi waɗanda suke almustashriqun suna ce ai gashi ya tahi zai kashe kanshi a dalilin kaza alhali ƙarya ne yanayin da yake ciki ne wani yanayi ne na daban wanda babu wanda zai iya yin bayani shi sallallahu alaihi wasallam kuma duk lokacin da ya hau dutsen sai Allah ya aiko da mala'ika a ce innaka la rasulullahi haqqan kai manzon Allah ne da gaske kuma akwai karantarwa da take karkashin haka kamar yadda bayani zai zo insha Allah ta'ala malici walillahi alhamdu godiya ta tabbata ga Allah wal minna مالك وأخرجه مسلم في صحيحه وانتهى سياقه إلى قول ورقة أنصرك نصرا مؤزلا إمام مسلم ما يزود وانا حديثي أتكل لتاهشي أما شي سياق دي يزو يازو مغانا ورقة كارشي نتي وانديك أنصرك نصرا مؤزلا زن آغا زامك إن تيما كامك إن باك كاريا كاريا وانديك مؤزلا أي من كرهي مالك فقول أم المؤمنين مغانا تأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ta cewa awwalu ma budi bihi min alwahyi ar-ru'ya sadiqa a bayan mun karanta shi farkon abin da aka fara wa manzon sallallahu alaihi wahayi akai shine ru'ya maholiki wanda yake na gaskiya da aka fakana la yara ru'ya manzon baya ga wani abu na maholiki illa ja'at face wannan abin sai ya zo misla kwatam kwatin falaki subhi irin haske na sahiya kenan sai ya ganshi karo karo daga baya to wannan magana ta ummu na Aisha radiyallahu anha ma lace yuqawwi yana ƙara ƙarfafan ma zakarahu Muhammad ibn Ishaq abinda Muhammad ibn Ishaq ya ambata an Ubayd ibn Umayr allaisi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kine yana ƙara ƙarfafan maganar wannan wace magana ce ita ce magana ta Ubayd ibn Umayr allaisi yake cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce faja'ani jibrilu mala'ika jibril ya zo ni kaga mai aisha ta ce ta ta yi ru'uyar sadiqa ko maholki na gaske maholki sai a nan wannan riwaya kuma zalla bayani yake akan cewa jibril yake zo mushi wa ana na'imun ina cikin halin barci ya ce binamadin yana zo da wani kyalle ko tashin huda min dibaj daga dibaji kenan wani kalan kaya ne waɗanda suke da yake da yake da shi da suna yake da alaka da alhariri sannan kuma iya da launi daban-daban yake cewa fihi kitab a cikin shi akwai wani littafi haka yake zo mushi kenan sai zo mushi a mahalki da wani kyalle sannan kuma kyallen akwai littafi a tare da wannan kyallen wannan wannan littafi shine alqur'ani bai girma haka yake zo mushi a mahalki yake gane shi fa qala sai yace mushi iqra fa qultu ma ana biqari sai yake cewa ma aqra yace me zan karanta yace fa ghattani sai ya rukunkume ni a mahalkin fa hatta zanantu annahu al-maut har sai da ne tsammanin wahalan da na sha cewa kawai mutuwa ce mutuwa ta zo mini kaya ke nan gumtsan da yake mushi ba gumtsan wasa bane ba sun ma'arsala ne sannan ya sake ni malai ce wa zukira aw wa zakara nahwa hadisi aisha yake cewa wa zikru nahwa hadisi aisha sawa kenan sauran abin da aisha ta ambata da wannan kuma a sauran inda ba ka wannan ba kenan iri ɗaya ne duka kenan ba ya sake maimaito shi ba to wannan abin da Allah subhanahu wataala ya tabbatar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun daga mahalki sannan kuma da abin da ya shahi zo mushi da aka yi a cikin kogon Hira sannan kuma da kiran shi da aka yana ta a cikin wani sasanni na garin makka ya ga mala'ika tsakanin sama da ƙasa yana zaune a saman wata kujera waɗannan abubuwa ma da yace fa kana haza kat tawdi'ati lima ya'ti ba'dahu min al yaqaza abin da ya gani a mahulkin nan kamar shinhuda ce shine at tawdi'a da lallasan zuciyar shi lima ya'ti ba'dahu game da abin da zai biyo bayan abin da ya gani a mahulkin nan min al yaqaza zai ganshi a halke wa qad jaa musarrahan bi hadha yake ta fi magazi Musa ibn Uqba an zuhuri annahu ra'a zalika fil manam cewa mazalla ya gani a mahalki kamar da makaranta a baya summa ja'ahu al malak sannan malaika yazo mishi fil yaqaza a halke kuma yace mishi iqra har zuwa karshe abin da aka karanta mali ce wa rawa abu na'im fi dalail bi sanadihi an alqama ibn qais qala inna awwala ma yuqta bihi al anbiya fil manam yake cewa farkon abin da ake zo wa annabawa da shi na wahayi daga farko daga mahalki ake fara musu me yasa yace hatta tahda qulubuhum har zukatansu su samu nutsuwa kene zaman to sun dan samu wani kala na me na na shirya cewa akwai abin yana zawwa dama tahda qulubuhum summa yunzalu alwahyu ba'da zalika sannan bayan haka sai a sabkar da wahayi a gare su to haka Allah yake shirya annabawan shi kahin akai matakin da zai zaman to an yi wahayi zuwa gare su malaka ta qala abu shama وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى عجائب قبل بعثته manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance yana ga abubuwa na mamaki tun ma kahin annabta ta zo mishi kahin mu kai zuwa ga wannan wannan hadisi da makaranta na ummu na Aisha radiyallahu anha da sauran riwayoyin da suke da alaka da shi na abin da ya shahi farkon wahayi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama za mu ɗauki fa'idodi kamar haka fa'ida ta farko fadlu i'tizali ahli su'i wal ma'asi falala ta ƙaurace wa ma'abuta mutanen wanda suke mutanen banza mutanen da suke da saɓon Allah subhanahu wa ta'ala kaga mazalam yake hubbiba an soyantar mushi da keɓantuwa sai zama to suna tare suna bauta wa gumakai ana maganganu irin na shirka ana abubuwan suke na ba daidai ba da saɓon Allah sai zama to mazalam yana ƙaurace musu ma gaba ki ɗaya sannan abu na biyu wa barakatul khalwa min ajalil ibadati mutum ya samu lokaci ya rika keɓancewa saboda ya bauta wa Allah subhanahu wata'ala a koma wani gehe kai kiskirin kai kadai ka tuna girman Allah subhanahu wata'ala wannan iya daga cikin abin da ke ƙara wa mutum imani to wannan shine abin da manzala sallallahu alaihi yake yi wa barakatul khalwa as-sa'id yake cewa min ajli al-ibada wa taqarrub ila Allah da neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala idan zaman to cikin al'umma daban kuma ka koma gehe kai kiskirin kama kanka da kanka raskwana wannan yana taimaka maka akan imanin kai haɓaka wannan gaba ta farko kenan mutum ya zama tuya da lokutan da zai zai rika kebancewa abu na biyu fadlur ru'ya as-salihah allati yaraha al-mu'minu yake cewa autura lahu falalar maholiki wanda yake na kwarai wanda mutum mai imani zai gani ko kuma wani ya mushi maholiki na kwarai wannan wani abu ne wanda yake iya da falala amma idan duk lokacin da kaga abin da ya burge ka a maholiki me za ka yi sai ka roki Allah subhanahu wataala akan ya tabbatar idan kaga abin da yake sabanin shi ne kai mi sai ka roki Allah ya kare ka wannan shine abin da idan mutum ya dauki wannan tsarin zai zama to ya huta daga cikin dukkan wani rudani na masu fasarta mawaliki babu wanda zai iya fasarta maka mawaliki duk da cewa wasu daga cikin malamai sun yi kokarin har da littafi suka yi na tafsirul ahlam amma wani abu ne wanda yake in ka duba yanda manzo sallallahu alaihi ya rayu da yanda sahabbai suka rayu sai ka ga bai kamata wani mutum ya tsoma hannun shi a cikin abin da ya shahi mawaliki ba manzala sallallahu ya kasance in ya tsayar sallar asuba yana juyowa sai ya ce wa sahabban shi waye maholiki a fasarta mashi har lokacin da Allah ya rayuwar shi amma ba a taba samu wanda daga cikin sahabbai bayan manzala ya bar duniya ya ba mutane sallar asuba ya juyo ya ce to kai me ka gani kai me ka gani kai me ka gani ba a taba samu wannan tunda Abubakar bai yi ba Umar bai yi ba Usman bai yi ba Aliyu bai yi ba da sauran sahabban nan kenan bai kamata wani a yau ya zo ya shi in kuma kace za ka yi ba kawai rigima ce ko kuma mutum ya nace ya yi maholki dole sai an fasarta mishi kawai ka'ida ita ce in ka yi abu mai kyau na maholki ka roƙi Allah tabbatar idan ya zamanto hayaniya ne ka gani adghasu ahlamin sai ka roƙi Allah ya kare ka abu na uku fadlu ummina khadija binta khuwailid radiyallahu anha falalar da mahaifiyar mu khadija yar khuwailid take da Allah kare yarda a gare ta wahiya ta kasance ita khadija misali ne lizzaujati salihah nan an buga mana misali game da ni mace ta kirki mace ta kwarai me halinta allati tu'inu zawjaha 'ala al-ibadati wa ta'a ita ce macen da za ta rika taimaka wa mijinta akan ibada sannan kuma da da'a ga Allah subhanahu wataala eh kar ta zamanto macen da za ta rika hada ka bautan Allah ko ta zo ta jefa ka cikin wani rudani gaba ɗaya ta rikitar da kai ta firgitar da kai gaba ɗaya ka zari wanda ba ɗabi'a ba ce ta mace mai kyau kaga khadija lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam yazo yake cewa laqad khashitu ala nafsi sai ce kalla tace a'a Allah ba zai kunyatar da kai ba kai ne kake kaza kai ne kake kaza kai ne kake kaza to wannan hali ne daga cikin halin mace ta kwarai sannan iya daga cikin abin da yake sa dan adam yayi nasara a rayuwar shi Allah arzuta mutun da mace ta kwarai malaman tafsiri suna bayanin cewa annabi nuhu alaihi salatu wasallam ya sha wahala labisa fihim alf sanatin illa 50 ama amma karshe Allah ya rihe da cewa wa ma awana ma'ahu illa qalil suka ce daga cikin matsalolin da ya fuskanta akwai matar shi yana yi tana wadda ana cewa ga matar ga matar ga matar annabi eh ici ga abin da yake kira ita kuma ga abin da take aikatawa sun yi hannun riga tana faɗi shi kuma yana warware yana faɗi tana warware ba kaga har ya zamanto Allah ya kaddara cewa ɗaya daga cikin ɗiyan shi makahuri ne shi Allah ya bada labarin su a ƙarshen sutu tahrim cewa tana daga cikin ƴan wuta matar annabi nuhu matar annabin Allah ne daga cikin ulul azmi na rusuli amma saboda bata yi aikin alheri ba Allah ce wannan falan yughniya anhu ma min Allah shay'a wa qila dukhul an-nar ma'a ad-dakhilin za ce su shiga wuta Allah kiyaye to ita Khadija ta kasance abun misali kaga da wata a ruɗe take sai ta mi sai ta ƙara ruɗu a lokacin sai zamanto komai ma ya rikice amma da yake tana nitse ta san abin da take yi kuma ka duba irin yanayin da ta ɗauki abin a karan kanshi ta gaskantar da shi duk lokacin da adam ya shiga cikin wani ruɗu ya samu wani na tsaye tare da shi to wani yana ƙara masa ƙarfin gwiwa eh bata bijire mishi ba ko kuma ta ce kai barin tattara in yi gidanmu ai aljanu sun shige shi kwana makamanci wani sannan kuma wa kaifa tastaqbilu zawja zawja zawjuha ya mace za ta rika fuskantar mace ta fuskanci zawjaha mijinta idza ada mahmuman idan ya komo a cikin yanayi na kumci ba kumci za ta ƙara maka ba a kamata yi ta zamantu tana da salo da asalib da dubaru kala-kala wanda za ta sa kuma zuciyarka ta yi horin jiki can a waje an ɓata maka rai yanzu in ka shigo gidanka to za ka ji sassabci kada zamanto can ƙuna nan kuma gashi sai zamanto ba daɗi ko ina ciki da waje Allah kiyaye kenan kaga yadda ta fuskance shi ta tarbe shi ya ba da umarni aka bi umarnin kaga ba tambaye shi ta yi ba da ya ce zan miluni zan miluni ba tambaya ta sanyi kake ji ɗari kake ji ya aka yi na ga a kawai shi ta yi sannan kuma sauran bayani daga ba halin biyu baya shi ne mazala yake cewa allati ta surruka iza nazarta ilaiha ita mace ta kware wadda in ka kalle ta duk wani abin da Allah ya hore mata na ta sa zuciyarka ta yi horin ciki to ya kamata ya amfani da shi to amma yau ha daɗin gamza a yi Allah kiyaye sannan kuma wasa'ayi wasa'ayu litafriji hammahu kuma ka duba da ta kai ta kawo saboda kokarin ya za a yi matsalan da ya shiga huddar shi kai tsaye ta ɗauke ta yi bayani da cewa ai akwai wani waraka ibn naufal dan baffanta ne dan uwanta ne yana da alaka ya san abin da yake ilimi na addini na wancan da suka gabata sai suka tafi wajen shi aka yi bayani aka yi bayani kaga kuma da suka tafi suka samu bayani mai warkar da zuciya to haka ake son mace ita ma ta zama to kamar Khadija abu na hudu wannan abin da wannan wannan hadisi yake karantar da mu daga cikin fa'idodin da zamu doka fadalar da shi warqa ibn nawfal yake da iya da falala sannan akwai wata riwaya da take ambata cewa duk da lam aqif ala sihatiha cewa manzala sallallahu alaihi ya ce la tasubbu waraqa fa inni ra'aytu lahu janna aw jannatayn cewa manzala sallallahu alaihi ya ce kar ku aibanta waraqa ibn nawfal na ga shi tare da shi yana da aljanna yana da gida a aljanna ko kuma yana da gidaje guda biyu a cikin gidan aljanna ala ayi dai mutum ne wanda yake iya da falala kuma kaga yanayin magana shi ya musulunta ya musulunta yanzu ma kamar kukan zuci yake akan cewa ya laitani biha jaz'an idh yukhrijuka qaumuka ina ma a ce ina da cikin kuruciya ansuruka nasran mu'azzaran in baka agaji da taimako taimako mai karhi sai yake cewa kai kashhiri Allah bai so haka ba saboda ya tsuwa abu na biyar da wannan hadisi yake karantar da mu cewa istihbabu ta'sis yake cewa ta'anisu man nazala bihi amrun mustahabbancin lallashi ta'anis lallashin mutumin da wani damuwa ya sabka a gare shi kaga da yaje me yace ce zakan namusul ladzi nazal ala musa yace ai mala'ikan da ya sabko wa annabi musa sahibu sir shine kai ma sabko maka me yake wannan yana mashi nuni kenan akan cewa lallai shine ake mashi saboda almusibatu idza ammat khaffat duk idan koda mutum ya shiga cikin wani kumci ya ka ce ai wani ma haka za ai wani ma ya shiga cikin wannan yanayi wani lokaci amma kuma yanzu gashi Allah ya yi mishi sai ka ji alal aqal ka san samu me ka samu sassabci to iya da kyau idan mutum ya shiga cikin halin damuwa kar ka ƙara rudar da shi ka ce kai kai kai kai kai abu kaza ya same ka subhanallahi wani ma ai mutuwa yi sai ka ida sai ka ida sashi to iya da kyau kenan kaga anan lallashin shi suka yi kaga ita Khadija shine abin da ta yi sannan kuma shi ma warqa shine abin da yi sannan fa'ida ta gaba ta shidda wa fihi bayani a cikin wannan hadisi akwai bayani na sunna daga cikin sunnonin al'ummomin da suka gabace mu na kan cewa ɗabi'ar mutane ce idan manzo ya zo su ƙareta shi su ƙareta shi shi ne warƙa kai tsaye sai haɗe mashi natijar sai ke ce mashi ina ma a ce ina cikin ƙuruciya lokacin da mutanen garinka za su hudda ka mazala ce za su hudda ni kenan daga cikin garin nan sai yake ce ai babu wani wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi illa udiya sai an mashi kiyayya kaga kenan wani abu ne wanda yake mi an saba kenan kai ma da ka zo da wannan annabtar kenan ka shirya irin abin da zai same ka abin da ya samu waɗancan mutane kai ma sai ya same ka to wannan kaga duka kaman tasliya ne da lallashi haka zaka samu annaban da Allah ya turo fa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun za ka yace a hudda su daga gari a kore su da sauransu abu na bakwai inna tadabbura wa tafakkura wal bahtha anil haqiqati nau'un min anwa'il ibadati wal hidaya mutum yayi tunani ya sanya abin da ya shahi kokari wajen neman abin da yake gaskiya wannan nau'i ne daga cikin nau'ukan abubuwan suke na ibada sannan kuma da neman abin da yake na na abin da shirya sannan dole ne akan mutum musulmi ya bada dukkan wani kokarin shi saboda fahimci abin da ke daidai kaga manzala anan ba annabta aka bashi ba amma ya kasance sai ya keɓance shi kadai yana tunani akan girman halittun ubangiji da sauransu da yi kwanaki sannan ya sake kuma wajen iyalin shi ka yake iya da kyau mutum ya zama iya da wannan iya da wannan tsari sannan abu na bakwai abinda wannan hadisi wannan hadisi yake karantar da mu na takwas afwan abu na takwas ahammiyatul qira'ati wal kitabati fi hadha ad-din muhimmancin da karatu da rubutu yake da a cikin wannan addini saboda gashi aya ta farko ma da ta sabko a cikin wahayi mai ta fara magana akai iqra ayi karatu kenan nahnu ummatu ummatu iqra mu al'umma ce ta ayi karatu haka baya halatta mutum musulmi ya zamanto yayi kasa a gwiwa ka tashi kai karatu karatu ibada ne ya zama abu ne wanda zaka shiga cikin shi babu ranar huta ba zuwa ka je ai yanzu na kai mataki kaza na samu matsayi kaza babu wannan a lokacin da mutum ya san shi a lokacin maza ga mafi yawa yahi naci da kwawa a kan shi Allah taimake mu da karantawa da fahimta kenan addinin musulunci wani abin da take kira zuwa ga abin da ya shahi karatu sana abu na tara wannan hadisi yana karantar da mu cewa idan baka sani baka tambaya fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun kaga shine abin da ya kai Khadija da Warqa ya wanda Khadija da manzo Allah ya kai su ina wajen Warqa ibn Nawfal saboda su tambaya su ji yaya abin yake fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun abu na goma da wannan hadisi ke karantar da mu cewa annabta yana tabbatuwa ne akan tsari daya me yace mushi ce zaka namusul ladhi nazala ala musa yace kai wannan shine mala'ikan da ya sabko wa annabi musa kenan duka tsari ɗaya ne sana abu na goma sha ɗaya da wannan hadisi ke karantar da mu cewa al'aqabat ana samun ƙalubale a cikin hanya ta da'awa da kira zuwa ga Allah subhanahu wataala za a ji kalubale da yawa za a ji zage-zage za a ji kage za a ji kaza za a ji kaza amma me za a yi dole za a yi manzala sallallahu ya kasance mutumin da ake yaban shi a cikin garin makka wanda babu wani wanda ya samu yabo irin nashi kowa ya yarda da shi duk da cewa akwai wanda sun yi shekaru a lokacin amma kowa ya aminta da shi amma kaga da ya zo da annabta me faru da shi babu abin da ba faɗi mashi ba an ce mahaukaci ne an ce mawaƙi ne an ce boka ne an ce kaza ne an ce kaza ne duka Allah tsarkake shi ya tsabtace shi ya ce ba ko ɗaya daga cikin abin da kuka faɗi bane ba inna ma ce manzo ne daga Allah subhanahu wataala sai mu koma cikin littafi maliki cewa kala abu shama abu shama yake cewa wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yara ajaiba mazalla ya kasance yana ga abubuwan mamaki qabla bi'satihi kahin ma aiko shi da annabta yace fa min zalika ma fi sahihi muslim an jabir ibn samura qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inni la ara la a'rifu hajaran bi makkah kana yusallimu alayya mazalla yake cewa na san wani dutse a cikin garin makka sallama yake muni tun kan abani annabta sallallahu alaihi wasallam dutsen yake mishi sallama yake manzala sallama manzala yake cewa alayya qabla an ub'asa tun kan a aiko ni a matsayin manzo yace inni la a'rifuhu al'an wannan dutsen yanzu ma na san shi mal yace in ta haka lamu magana ta Abu Shama magana shi ta kare kenan al'aidai manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance a ɓangaren da ya shahi manzanci da annabta kenan ga irin yanayin yadda aka fara ya samu annabta da ikra sannan kuma ya samu manzanci da ya ayyuhal muddathir qum fa anzir har zuwa ƙarshe ina ganin ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata kuma sai Allah nuna mana bayan Ramadan insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya rayuwar mu albarka gaba daya Allah taimake mu ya agaza mana abinda muke saurare ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da su Allah amshi rayukanmu a matsayin musulmai yana mai halin yarda da mu Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله